إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين دقيقة وتنجماد الآخرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu muna ci gaba a da yin tafsirin alkur'ani mai girma a nan masjidin sahaba wanda ke nan garin maradi a nan unguwar zariya muna cikin tafsirin suratu ali imran in tsaya daidai fadan allah subhanahu wa ta'ala ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد nan muka tsaya ko? To sai Allah ta'ala ya ce, Innan labina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a. Wa ulaika hum waqudun nar. Allah subhanahu wata'ala bayan ya bayyana mu mutanen kirki bayan Allah na kwarai wanda muke fatan Allah ya sanya mu a cikin su. Allah ya inganta mana rayuwarmu da halayenmu ya ƙara mana taimakon shi da riko da addinin shi to sai Allah ta'ala ya ambaci mutanen banza Allah ya raba mu da su Allah ya raba mu da halayen mutanen banza Allah ya ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka butulce ma Allah subhanahu wata'ala suka kafirta da Allah lan tughniya anhum amwaluhum dukiyoyinsu ba za su wadatar da su ba, wala auladuhum haka ma ‘ya'yansu ba za su wadatar da su ba, min Allah daga Allah ta'ala shay'an ba za su wadatar da su da komi ba. Ƙaulaika hum wa ƙudun nar, kuma waɗannan waɗanda suka kafarta da Allah, to su ne itacen wuta, da su ne za a kunna wutar jahannama Allah ya kiyaye. Lamma zakara malam yace yayin da Allah ya ambaci yawmul qiyamati ranan alqiyama zakara sai Allah ya ambaci anna jami'a man kafara billah cewa lalle duk wanda ya kafirta da Allah wa kazzaba rusulallah kuma ya karyata manzannin Allah wannan atafi ne wanda dama da zaran mutum ya kafirta da Allah shikenan da mutum ya ce babu Allah bai yarda da akwai Allah ba to shikenan bai yarda da manzanni ba amma ƙarin munin abin da ya aikata ne sai aka ce wa kadzaba rusulullah kuma ya ƙaryata manzannin Allah to wanda wanda ya ƙaryata Allah ya ƙaryata manzannin Allah kamar yadda ka san duk wanda ya ƙaryata manzannin Allah ya ƙaryata Allah kamar yadda ka san duk wanda ya bi Allah to zai bi manzo Allah duk wanda ya bi manzo Allah zai bi Allah la budda an yadkhulun nar cewa waɗanda suka kafirta da Allah kuma suka karyata annabawan Allah to dole sai sun shiga wuta domin ita aljanna masu imani ke shigarta waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah suke shiga aljanna wanda ya karyata Allah kuma dan wuta ne la budda an yadkhulun nara babu makawa sai sun shiga cikin wuta babu wanda ya sai hana su shiga wutar jahannama wa yasiluha kuma sai sun kone a cikin ta sai sun toye kamar yadda Allah yake faɗi sai yasla naran la talahab la yaslaha illa al-ashqa babu wanda yake shiga wata jahannama ya kone ya babbake a cikin ta sai ta babbe marashin arziki wa anna amwalahum kuma cewa lalle dukiyoyin kafirai wa auladahum da diyan kafirai lan tughniya anhum shay'an ba za su wadatar musu da komi ba min azabillahi daga azaban Allah subhanahu wataala wa annahu sayajri alaihim fid dunya zai gudana a kansu a cikin duniya min al-akhazat na kama-kaman da Allah subhanahu wataala zai musu Allah zai ta kama su yana sakin su yana kama su yana sakin su har sai sun koma wurin Allah subhanahu wataala wal uqubat da kuma uqubobi ai kaga Allah na kama su kafirai irin azabobin da Allah yake makafirai bai mu musulmi duk da yake a cikin musulmi akwai akwai mutanen banza akwai masu ayyukan asha wanda Allah subhanahu wataala yana fushi da abin da suke aikatawa kuma Allah yana jarraban al'ummar musulmi sakamakon waɗannan mutanen to amma irin wanda Allah yake makasashen kafirai bai makasashen musulmi haka to duk shekara sai an musu guguwa wadda za ta yi musu banna banna mai yawa sai an yi musu gobara wadda za ta yi musu banna mai yawa sai sun yi shekaru suna gyara wannan ɓanna ba ta gyaru ba. Inda al'ummar musulmi ba a yi musu wannan saboda imani. Yi yadda mai imani ya lalace to gari shi da kafin. Amma dai ba haka ake so ba, ba so ake musulmi ya zama to lalatacce ba. Sha sha sha mutunan banza ba. Ba haka ake son musulmi ba, amma dai duk da haka nan a wurin Allah subhanahu wataala gari shi sau dubu da kafin. kamar yadda Allah ya ce a fanaji alul musulmina almujrimi za mu sa musulmi su zamanto kamar kafirai kalmufsidina fil ardi kamar naji alul muttaqina kalfujjar za mu sanya masu biyayya ga Allah kamar waɗanda ba su biyayya ga Allah ba su zama ɗaya to amma dai kamar yadda bahaushe ne ke cewa a ko menene goma ta lalace ya ko da goma ta lalace ta fi biyar albarka to haka nan ne yadda musulmi ya lalace to gari shi da kafirci Allah ya raba mu da kafirci Allah ya kiyaye mu to haka malin yace wa annabi yaji sayajri alaihim fid dunya lalle zai gudana akan su a cikin duniya min al akhazat na kama kaman da Allah zai musu wal uqubati da kuma uqubobi da Allah zai ta kama su da su azabobi daban-daban da cututtuka daban-daban da annobobi daban-daban su da kansu za su takulo ma kansu annoban da ba su iya maganinta wurin gwaje-gwajensu wurin hatsabibancinsu sai su jawo ma kansu wani masifa da wata bala'i kamar yadda korona ta masu ko mun kuma saboda sun rena mu suka ce muwa muna da ita ma jara ala fir'auna kama abin da ya gudana ga fir'auna shine kada bi ali fir'auna kaman irin abin da Allah subhanahu wataala ya gudanar da shi ga fir'auna da iyalin shi to kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kama fir'auna da iyalin fir'auna to haka Allah subhanahu wataala yake ba dukkan wani mutum wanda ya aikata ire-iren ayyukan su fir'auna ayyuka irin na zalunci irin na babakere irin na cuta al'umma وسائر الامم المكذبه da dukkan al'ummomi waɗanda suke masu ƙaryatawa bi ayatin lahi game da ayoyin Allah ai kaga abin da Allah ya musu zaman fir'auna Allah ya ce waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mutafikatu bil khati'a gabanin fir'auna an halakar da mutane da yawa an halakar da mutanen annabi lut kayan zuwa fir'auna aka yi wannan an halakar da adawa da samudawa da mutanen annabi shu'aibu halakar da al'ummomi da yawa fa khadahumullahu bi dhunubihim sai Allah ta'ala ya kama su da zunuban su na kafirci su zunuban waɗannan al'ummomi adawa da samudawa zunubai ne irin na kafirci ba su imani da Allah ba ba zunubai ne irin wanda musulmi ke aikatawa ba ko mumini ya aikata ba yadda yake su ma Allah ta'ala yana iya kama musulmi da su amma dai ba irin nasu bane wancan kafirci ne wannan kuma aikin ashadi wa ajala lahumul uqubati dunyawiyya kuma Allah ta'ala ya gaugauta musu ukubobi a duniya walalu na duniya Allah ya kama su da su muttasila wadanda suna sade bil uqubatil ukhrawiyya da ukubobi na lahira ukubobin da Allah ya musu ba yankewa suke ba muna ganewa domin kafiri da ya mutu ya shiga azaba a cikin kabari za a ci gaba da yi mai azaba har zuwa tashin alkiyama kuma ya tashi idan alkiyama ma cikin azaba za ya tashi gaba da fir'auna Allah ya ce annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-saatu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al'adab fir'auna da shi da mutanen shi ana gitta su akan wutar jahannama da safe da barci kuma ranar alkiyama Allah zai ce ku shiga wutar jahannama ka kenan kuma kaga da me ya mutu da azaba ya mutu cikin azaba cikin wahala fir'auna ya mutu to haka kafiri Allah subhanahu wataala yake kama shi da azaba wurin mutuwar shi kuma ya shiga cikin azaba kenan har tashin alkiyama har a shiga wutar jahannama cikin azaba yake shine malai ce muttasilatun bil uqubati al ukhrawiyya ita wannan azabar da Allah ya makabarai a duniya tana hade da uquba da azabar da Allah zai musu ranar lahira tare suke azaba ba ta yankewa daga barin su wallahu shadidul iqab Allah subhanahu wataala mai tsananin azaba azaban Allah tsanani kamun Allah tsanani ke gare shi domin in ya kama ka baka ya kurci ba wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid yadda Allah ta'ala ya ma'adawa da samudawa da mutanen annabi shu'aibu da mutanen annabi lut da su fir'auna Allah ya ce to haka fa kamun ubangijin ka yake idan ya kama al'ummomi lokacin da al'ummomi suke azzalumai suna shirka suna kafirci to irin kamun da Allah subhanahu wataala zai musu kenan inna akhdahu alimun shadid lalle kamun Allah subhanahu wataala mai radadi ne mai tsanani kadiba kaga nau'i nau'i na azaba da Allah mahalicci yema waɗannan al'ummomi waɗanda suka gabace mu fa iyyakum da haka ku musulmi da shaidinku an tastawinu bi iqabihi ku yi waci da azaban Allah subhanahu wataala ku yi ma azaban Allah kamun abin nan su kai na kashi ku dibin kamar ba wani abu bane kar ku yarda ku yi saki fa yahuna alaikum al-iqabatu ala al-kufri wa at-takrib ballantana tsayawa akan kafirci da karyatawa ya zo ya dawwama akan ku ko ya sauki akan ku ku dauke shi ba komi ba ko komi ne saboda haka mu zanki tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala da abin da kaga Allah ta'ala ya bamu saboda zunuban mu ne fa saboda zunuban mu ne saboda muna taka dokokin Allah muna abin da ba daidai ba yasa Allah ta'ala yake kama mu yasa kaga rayuwa ga ta ta zama abin da ta zo ba daɗi dalinta kawai muna muna kokari muna ibada muna sallah muna azumi muna karatun qur'ani muna zannawa haka mu tunatar da junan mu daɗin rayuwa kenan man kawai wai rayuwa cikin gari ba ta da daɗi kowa cikin damuwa yake mutum nawa yake zuwa ya shalle yake yake tsayawa ga abin nan stop tunaniya mai yawa kawai sai dai kaga ta wuce kawai suna da yawa mutum nawa ma zai zanna makaranta tunanin na wani wuri yana nan tare da mu amma tunanin shi na wani wuri rayuwa ba ta da daɗi in kaka zahirin rayuwar duniya babu daɗi a ciki ko ba komai ya cire mana daɗin ta ba safan Allah ne zunubai ne zunubai ne iri iri kowa da irin zunubin da yake ci wasu zina ce zunubin su wasu shan giya wasu sata wasu shaye-shaye wasu cin amana wasu yaudara wasu zamba cikin aminci wasu ƙarya wasu wulakanci shine zunubinsu kaskantar da mutane da rena mutane wani kuma matsalar shi ce da 'ya'yan shi maza ko mata zunubin shi kenan yana ganin ba komai bane ai ba zunuba yake ya tauye ma 'ya'yan shi maza da mata haƙƙi bayan Allah ya ce ya ba su haƙƙi ya tauye kuma yana iya yaki haka zunubi ne babba wani iyalin shi matan shi cikin gida ko matar shi shine baya bata hakkin da Allah subhanahu wataala ya ce ya bata wani zunubin shi da shi da makwabtan shi ba ruwan ya da su ba abin da ya gama ya da makwabta to wani sabon Allah shi kenan to kaga kenan dukkan mun tare gaba daya a cikin me cikin sabon Allah in ba ka wannan zaka samu kanka kana aikata wannan saboda haka mu kiyaye Allah subhanahu wataala muballe da zunubi koyaya yake eh zunubi koyaya yake manzo Allah ya ce kada ka rena laifi mawaki na cewa kakkare na laifi domin dutse da kake ganin shi daga kankara ne daga tsakuwa ne tsakuwa ce ke girma har ta zama dutse ruwa da kake gani kuma sun tare na tafki ko na gulbi daga menene daga tsatsafa ne ana tsatsabi ana yayyafi kawai sai kaga wuri ya cika da ruwa to haka shi ma zunubi yake kana rena shi kana ganin ba komai bane sai Allah ya tuke ka saboda shi sai Allah ya hana ka jin dadi saboda mi saboda zunubi Allah ya ce ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba a cikin rayuwa fa aikin ku ne ya jawo muku wa Allah yake ga mu wannan mu masu Qur'ani mu Allah yake gaya mu wannan ba kafirai waɗanda ba su yarda da Qur'ani ba mu yana wajibin wajibin mu ne mu gyara mu gyara mu'amalolin mu mu gyara hudodin mu mu zan yi tuba muna istighfari sai Allah subhanahu wataala ya kawo mana saukin al'amurra Allah ya sauƙaƙa mana قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد Allah subhanahu wataala ya ce qul lil ladina kafaru kace ga kafirai satughlabuna da sanni za a ci nasara akan ku da sanni za a rinjaye ku musulmi za su rinjaye ku wa tuhsharuna ila jahannama kuma za a tara ku gaba daya a zuwa ku cikin jahannama wa bi'sal mihad kuma Allah wadaran makoman mutum Allah wadaran shimfidan mutum a ce wutar jahannama ce malam yace wa hadha khabar wa bushra lil mu'minina wannan labari ne Allah yake badawa kuma bishara ne lil mu'minina ga masu imani wa takhwifun lil kafirina kuma tsoratarwa ne ga kafirai annahum cewa lalle su kafirai la budda an yughlabu fi hadhihi dunya babu makawa sai an rinjaye su sai an yi galaba akan su a cikin wannan duniya duk kafiran nan da kuke gani na kasashen duniya alkawarin Allah ne Allah ya faɗi wannan an sha gani manzo Allah ya ci nasara a kansu sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya ci nasara a kansu radiyallahu anhu sayyidina Umar ya ci nasara a kansu radiyallahu anhu sayyidina Usman ya ci nasara a kansu radiyallahu anhu sayyidina Ali ya ci nasara a kansu sayyidina Muawiya ya ci nasara a kansu duk shugabannin musulmi sun ci nasara akan kafirai duk wancan cin nasarar ne ba musulunci ya yaɗa haka kaga ya ba za a cikin duniya kuma bayan su ma sarakunan da aka yi bayan su su ma sun yi ta galaba a kansu sun ta cin nasara a kansu musulunci ya dade ya wajen shekara ɗari bakwai ko ɗari takwas shi ke gaba ga duniya sai da yawa yayi yawa alkawarin Allah kuma da ba Allah subhanahu wataala alkawari haka ne da abin da ya cika sai ya rage ƙarfinmu ya cika ya cika muka koma muna kuri muna ta faɗa ta faɗa tsakaninmu yankin mu tunkari waɗanda su ne manyan makiyanmu a'a sai da kanmu muke ko yanzu ai kaga yakin musulmi tsakaninmu ne no tsakaninmu ne muke ta yaki muna ta faɗa tsakaninmu su kuma kafirai suna cin suna ta abin da suka ga dama mu muna nan mu ne muka damu kanmu kowa kowane musulmi na jin haushin dan wanshi musulmi su kuma suna can suna ta shirye-shirye duk da yake shirye-shiryen nasu Allah subhanahu wataala baya bari su ci mu baya bari su ci mu gaba daya amma dai suna mi ko shi kafiri da ma shaydani ne ko da bai raba ka da addini ba to yana sa addinin ka ya rauni waɗannan wayoyi ga sunan sun yi sauki yakin musulmi su yi amfani da su wurin karatun Qur'ani wurin sauraron wa'azi kashi tara na musulmi ba ba wa'azi ba Qur'ani suke saurare da shi shiriri ta da shigantaka kawai ya za a yi su saba ma Allah ya za a yi su lalace kawai shine ake amfani da waɗannan wayoyin kaga ai kafirai sun ci nasara ba su raba mu da addinin muna sallah muna komi amma kuma ta hanyar wayoyi muna kalle kalle muna saba ma Allah ‘yan TikTok ɗin nan masu shegantaka da shirme, dai ‘ya'yan wane namu na nan duba na musulmi ba ne. Duk musulmi ne, duk wanda kaga sunan shi in namiji ne daga Ibrahim sai Abubakar sai Sa'adu su ne. in mata ne kuma daga Aisha sai Zainab sai Fatima sai Khadija duk su ne iyayen musulmi ne amma mace sai ta tsare ki ta cire kayanta kawai ta gwada bayanta ta gwada gabanta ta tura ‘yan musulmi ce domin wayannan ta zama nema taimako ne Allah subhanahu wataala ya kawo mana yadda za mu gane addini ta hanyar waya da sauƙi yadda za mu samun karatu da sauƙi cikin bargonka ana sanyin nan sai ka lullube ka shige ciki kai ta karatun Qur'ani ka karanta izihi daya ka karanta izihi biyu ko ka kamo wa'azi ka saurara kana saurari har bacci ya dauke ka duk ba za a yi wannan ba ka samu lada kuma Allah ya marayuwarka albarka a so kake abin da Allah ya baka kai amfani da shi ka samu zunubi kuma Allah ya tsine ma albarka sai da kanka zaka zanki jawo ma kanka tsinuwa Allah subhanahu wataala a a ce za a hana ƴaƴan musulmi wannan su yi ta faɗa ba uban da ya sai hana su suna da ƴanci ka duba ka gani to da haka alkawari ne na Allah tsoratarwa ce Allah subhanahu wataala ya makafarai cewa lalle babu makawa sai an yi galaba a kansu wa qad waqa kama akhbar Allah malai yace ayaka ta faru kamar yadda Allah ya bada labari wa gulibu to an yi galaba a kansu galabatan galabar da lam yakul laha mathilun ba a taba samun irin ta ba wala nazirun ko mai kama da ita an ci nasara a kansu musulunci ya ci farisa da yaki musulunci ya ci rom da yaki musulunci ya shiga turai fa irin waɗannan cece kucen tsakanin musulmi yakin baka tsakanin musulmi ƙeya tsakanin musulmi shi ya kawo kabarai suka zo suka ci nasara a kan da can dai daga cikin turai duk masallatai ne da makarantu cikin turai amma yanzu in kaje na za ka ganin haka musulmin sun koma su aka ɓoye masallacin musulmi ba za ka gan shi ba sai ka tambaya matsayinka na musulmi na musulmi ke sallah amma da can bayyana suke masallatai ne sun fi irin na yanzu kyau fa masallatai kayatattu masu kyau manya manya wani masallacin yayi biyar din wannan masallacin girma an karantar da tafsiri an karantar da hadisi an karantar da larabci an karantar da tarihi a ciki manya manyan malamai suka hito daga kasashen turai da kasashen turai cike suke da manya manyan malaman musulunci fa irin su Ibn Hazm, irin su Qurtubi. Qurtubin ma ba ɗaya ba suna da yawa. Malamai manya ga littattafan su nan, duk suna can suka rubuta su irin su Ibn al-Arabi, duk ƴan can ne. Suna da yawa. Malaman da zaka samu waɗanda suna da manya-manyan littattafan da suka yi ma addinin musulunci hidima sun yi malami dubu waɗanda aka yi wannan ƙasashen. Shekara dubu da ta wuce. Da shekara ɗari tara da ta wuce, ɗari takwas da ta wuce, duk malamai ke akwai wurin. yanzu gaba ɗaya ya zama tarihi masallatar da an goge su an bada su sun zama gidajen giya wasu kuma sun zama hilayen kwallo real kaga madrid malamai ke akwai cike da ita na musulunci barcelona barsa da can ba abin da ake sai daga aya sai hadisi yanzu kuma ga kwallon ce ake ta wasa da ita barcelona da kake ganin da cike take da malaman musulunci duk waɗannan garuruwan na na na na Spain wanda yanzu duk sun zama shahararru da kwallo kawai da shahararru ne da malamai da dinin musulunci saboda ka musulunci ya ci nasarar da ba taba ganin irin ta ba to kuma insha Allah tana tafi sai mun ƙara maimaita wannan insha Allah Allah ta'ala ya ce qad kana lakum ayatun lalle aya ta kasance a gare ku ya ku musulmi wa'azi da izina ta zamanto gare ku bana kamata ku dauki wa'azi ku dauki abin lura fifiatai ne a cikin bangarori guda biyu na musulmi da kafirai iltaqata da suka gamu da juna musulmi sun gamu da kafirai fi'atun tuqatilu fi sabilillah wasu jama'a suna yin yaki dan Allah subhanahu wataala wa ukra wasu jama'an kuma kafira kafirai ne mana an gamu musulmi da kafirai ana yaki ana gwabzawa yarawunahum mithlaihim su musulmi suna ganin kafiran rinkin su so biyu ra'ayal aini kuma gani na ido suna ganin kafirai sun linka su so biyu yawa kamar yadda ya faru yakin badar ko wallahu yu'ayyidu bi nasrihi amma dai da haka nan Allah ya ce abin lura ne saboda Allah yana taimako wanda ya ga dama man ya sha bi nasrihi da taimakon shi inna fi zalika la'ibra Allah ya ce lalle a cikin wannan akwai abin lura li ulil absar ga mutanen da suke gani da idanunsu wajala Allah subhanahu wataala ma waqa fi badr Allah ya sanya abin da ya faru a yakin badar shekara ta biyu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakin badar bayan hijira annabi da shekara biyu aka yi shi kuma ba hita dan yaki ba hita da karɓo dukiyar kafirai ne kawai manzo Allah ya ji labari cewa Abu Sufyan ga yanan ya dawo daga Sham za ta tafiya Makka da dukiyar da ta kai tana raƙumma ne suna makare da dukiya ta kai ta dinari dubu hamsin dinari kuɗi masu yawa duk dinari ɗaya yanzu yana wajen jika ɗari da ishirin ne ɗaya to ɗari da jikka ɗari ɗari so dubu hamsin nawa za su baka kuɗi masu yawa manzo Allah ya ce to a hita a tare su a kwaci ke wannan duke saboda su ma haka suka yi ma musulmi a makka sun rike ma musulmi dukiyoyi sun hana musulmi su fita da dukiyansu zuwa madina su ma a je a yi musu abin da suka yi ma musulmi sai wani ya samu labari ya tara abu sufyan ya gaya mashi abu sufyan ya ce je ka gaya ma mutanen makka su yi maza su hito ga dukiyarsu nan an taho da ita daga sham zuwa makka manzo Allah da shi da sahabbai za su kwacewa mutunan ya je ya gai ya yi kururuwa bisa duci ya ce jama'a ga dukiyarku na abu sufyan ya zo da ita daga sham za a tafiya makka da ita amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi sun hito domin su kwace wannan dukiya saboda haka ko hita aka hita aka cincirundu kowa yake sai ya hita sai sun ga yadda za a kwace musu dukiya shi kuma Abu Sufyan ana cikin tafiya kawai sai ya kama wani tunani daban ya kama tunani yaya ma zai kawai sai ya sake hanya ya bi wata hanya kawai hanyar da ba saba bi ba muna ganewa ku kawai ya bi wannan hanya sai da ya bi bakin ruwa sai ya kwana ana nan an tare shi nan shi kuma ya riga da ya ga dai alamar ya tsira sai ya rubuta wasiƙa ya ce a gaya ma mutanen makka ko da suna bisa hanya su dawo ya tsira ba buƙatar su je saboda ya riga ya tsira da dukiya wasiƙa ta zo masu su kuma sun riga sun zo badar abuja da ya ce a ya an tsaya an yi yaƙi kaji mafarin yakin ba zo da a yakin ba shi rabon da ba a gama da shi ne raba a yi mai yankan rago ne. Wannan shi ne abin da ya faru a yakin badar. A takaitaccen bayani kenan wannan mun sha bayanin shi. Min ayatihi daga cikin alamomin ikon Allah, addalata ala sudqi rasulihi alamomi waɗanda suke yin nuni akan gaskiyar manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam annahu ala al-haqq cewa manzon Allah kan gaskiya yake. wadawa lal batil cewa kuma makiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan banna da ƙarya su haythu iltaqata haythu iltaqat fi'atan a inda kungiya guda biyu suka haɗu bangare biyu na musulmi da na kafirai fi'atul mu'minina jama'an mu'minai yan kadan ne la yablughuna illa 300 wa bid'ata ashara rajulan ba su wuce mutum 300 ba da mutane goma sha wani abu kawai ko sha hudu ko sha uku ko sha biyar ma'a fiyatin wato adadihum ma'a qillati adadihim ko udadihim tare da karancin kuma kayan yaƙi su mutane ba yaƙi suka fita ba wani haka ya fita wurin annubi baya da makami baya da takobi baya da kibiya kuma yawancin mutane ƙasa suke su kuma kafirai kowa yana da abin hawa kuma kowa yana da makami saboda sun sun fito don ayyaki so ko musulmi sun fita ne don su kare su tawaga abu sufyan kawai ni yana ga ko doki biyar ne ko ko hudu ne tare da su ma musu musulmi duk mabiya kasa ake tafiya fa laƙumman su ma ba su wuce sha wani abu duk kasa ake tafiya mutum mutum sai ka ga mutum biyu da doki daya in aka yi tafiya aka yi tafiya sabkai ya baka kai maka waka ake ta yi sa'annan babu isasshen makamai amma kuma duk da haka nan an riba su so uku amma kuma suka ci nasara don kasan taimako na Allah ne ba na kowa ba ne kamar mu ne Nijar ai kaga duniya ta mana cincirin da wani lokaci ba mu da ƙarfin komi amma muna da ƙarfin addu'a kuma yanzu ma muna yi ko yanzu muka ɗan ji wani abin nan sai mun yi addu'a mu ce dole mugu Allah ya ɗauke mai albarka sai mun yi mu ba mu ba mu damu da kowa ba abin da ke gaban mu shine Allah addinin mu ne gaban mu kawai ba mu damu ba tunda muka tashi cikin wahala muke amma mu taba barin addini ba yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta'arrab ila Allah fi raha yarifka shidda lokacin da kake cikin kwanciyar hankali ka san Allah in ka shiga tsanani Allah zai kama maka kaga Allah ya shiga mun ba mu da sojoji da yawa ba mu da makamai da yawa ba mu da kayan yaki amma Allah ya shiga yakin eh France wa isa ɗan Niger sun isa su kori France kori sojojin France da makamansu wanda suna iya murje Niger da su makaman da suke tare da su kadai wallahi maka yaki suna iya karar da Niger da ba sai an karo su waɗannan kadai sun isa maka ga aka sa su gaba aka tura aka ce ku ku ba mutane ta tafiya sai da kai su kan iyaka ma asan taimakon Allah ne ba ana sun yi zalunci ne sun yi zalunci sun yi sun yi sun yi sun ci sun ci sun ci sun koshi ya za Allah ya ce to ya isa haka nan sai kuma mutane wuri Allah ya ƙara koran mana su dai inda suke inda suke cikin Afirka suna cutan mutane Allah ya kawo ƙarshen su wa fiyatul kafirina da kuma jama'an kafirai yunahizuna al-alf sun kusa kai mutum dubu ma istidadihim tam tare da cikakken shirin su bisilah a cikin makami wa gairi da wani suna da makamai suna da abubuwan hawa ga su da yawa sun kai mutum dubu fa ayyada Allahu al-mu'minina bi nasrihi sai Allah subhanahu wataala ya karfafa mu'minai da taimakon shi fa zabuhum bi idnillah sai musulmi suka karya su da izinin Allah aka kashe mutum nawa saba'in saba'in aka kama su mutum nawa kenan saura kuma suka gudu gudu wani ya gudu bisa raƙumin shi wani bisa doki shi wani ƙasa tun daga makka tun daga dajin makka har madina tun daga dajin madina har makka tafiyan wajen kilomita ɗari hudu da wani abu ƙasa bai ma san yayi ba bai san mata ta ina ya bi har ya zo maka ya rude mutane da yawa sun bar raƙuman sun bar dawakin su to Allah ne subhanahu wataala ya bada wannan to fi hada to a cikin wannan ibratun akwai abun lura li ulil basair ga mutanen da suke da idanun gani wanda ya ga haka ko wanda ya ji haka to ya kamata ya zama tuwa gare shi ku sani cewa gaskiya ita ce ke sama ƙarya ƙasa take duk yawan masu ƙarya duk yawan su to ƙasa suke ga masu gaskiya gaskiya ita ce abin da ya kamata kowa ya rike ƙarya kuma kowa ya aje ta ba abin riko bace walaula anna hadha huwa alhaq in ba dan wannan shine gaskiya ba alladhi qabala albatila wanda ya fuskanci ƙarya alladhi idza qabala albatila ko idan ya tankari ƙarya azhaqahu to yana yana gusar da ƙarya ita gaskiya haka take amma Allah yana barin ta sai ta yi ƙarfi sai Allah yana so ya tona ma ƙarya asiri ne sai ya bari sai ta yi ƙarfin da in an ce maka yanzu shekara biyar aka ce ma wata rana muna iya korar sojojin Faransa cewa za a yi na to haka Allah yake sai ya bari abu yayi karhi na banza sai Allah ya ture shi saboda nan gaba yake na an maka wa'azi an tunatar da kai gobe ma an ka gairon nan ka ce a wannan komai Allah yana yin shi yasa ƙarya kai tsaye da ta bayyana ba ga boka yi ba suka zo da bokancin su ba a yi ta turuwa gidansu a yi ta yi a yi ta shan wahala a yi ta shan maganin nukansu a yi ta sha ba a samun lafiya amma yayi ne sai Allah ta'ala ya bari yayi shekara ana ta tururuwa gidan shi shikenan sai sai wani ya ce ni fa maganin nan gaskiya yana ta amfani da shi ni ban ga shi ma wani ya ce wallahi ni ma haka tara ce muke ta yi ma shi kenan tun ana layi sai ga an bar zuwa sai ya kai ya sa kyalle bakin kuma gidan dan a sannan yake ciki ta can baya bukatar wannan shiru sai wanda bai sani ba mutum ɗaya ya ɗan shiga ya hito haka nan dai dan nan sai kaga labari ya zama wani ka bar jin talle shiga rediyo ya rufe ma gidan ko mai gidan ya kore shi saboda baya da kuɗin biyan kuɗin haya haka Allah yake rana ɗaya Allah ba ya ce wannan boka ne ko kun ce ma mutane boka ne ba saurari makaryaci ne ba wanda zai sauraron ka saboda Allah ta'ala bai so rana ɗaya ya kunyata mugu ba sai yayi ƙarfi saboda ya zama wa'azi ga sauran mutane waɗanda suke so su bi irin wannan hanya ta shi to abinda Allah subhanahu wataala yake nan ita ƙarya da ma haka take kul ja'al haqqu ذاق الباطل gaskiya ta zo ƙarya ta kare innal batila kana zahuqa ƙarya ta zaman to mai karewa ce haka ƙarya take ba ta tabbata Allah ya raba mu da ƙarya wa mahall al batil kuma banna ta kare in ba da haka nan ba la kana bi hasab al asbab al hissiya al amr bil aks inda haka nan ne in ba dan cewa ita gaskiya daga Allah take ba Allah ne ke ture ƙarya da ita To da abin da za ya faruwa shi ne mi, yawan kafarai sai suke nasara akan musulmi. Ko ba haka ba, inda ana kallon yawa ne da ƙarfi, kuma yadda Bahaushe ke cewa sarkin yawa, ko ba haka nan ba ne. Abin daga Allah ne, Allah ne yake ƙarfafa wanda ya ga dama. Haka diyakin da aka yi, diyakin da za a sa yi musulmi yawa, duk sai ya zuba su biyu. wani ma uku wani hudu wani biyar wani ma zo goma ga wani ma yayin hakan amma kuma sai musulmi sun ci nasara saboda suna tare da malikin su Allah subhanahu wataala to in ba haka ba ai da al'amari sabanin haka zai faruwa Allah ka kara mana imani da kai to malam yace إن الذين كفروا يخبر تعالى للي الله أنا بار لاباري أن الكفار به للي ودن سكا كافرت لألّا وبرسله ودن سكا كافرت لمن زنن الله الجاحدين بدينه ودن بس يردد الدين الله با وكتابه ودن بس يردد وسنا جاهية دا القرآن الله فليس حق الإقامة ودن سنتن تنشاء الله يمسى عذابا وشدة العذاب كي سنتن تنشما tsananin azaba bi kufrihim saboda kafircin su wa dunubihim kuma saboda zunubin su wa annahu la yughni anhum maluhum wala auladuhum shay'an cewa lalle dukiyarsu da 'ya'yansu ba su masu maganin komai daga Allah mana ba su ya kare musu azaban Allah dan kanu fi dunya ko da yake sun zamanto a cikin duniya yastadfi'una bidalika suna neman kariya da wannan annakabatin lati taridu alaihim masibobin da suke zo masu a duniya dukiyarka tana yi amfaninka ko ba haka bane kana da kuɗi ka yi maganin musibobi na duniya yawa ba in kana da kuɗi wanda ya sai ma wulakanci ba wanda ya sai kaskanta ka ba wanda ya sai kama ka abinda kai kawai shikenan tunda waɗanda za su iya kama ka din makwadaita ne da ka mika musu wani abu shikenan mutum bai taba ganin miliyan ɗari ba ka mika mai ita ba shikenan ba ko ya ganta haka ga ta nan shimfiɗa gaban shi ba taye ba ce ta gani kace mai taye ce idan ka kare to saboda haka a duniya suna kare ma kansu bala'o'i da kuɗin su suna kare ma kansu bala'o'i da ƴaƴan su amma a ranar lahira babu wannan fa lahira ba duniya ba ce wa yaquluna a duniya cewa suke nahnu aktharu amwalan wa aulada mu muka fi yawan dukiya mu muka fi yawan iya amma nahnu bi mu'azzabina suna cewa kuma mu ba za a yi mu azaba ba a makka suke faɗin wannan magana saboda kafirai su a wurin su babu doka a wuri sai suke mutum da mace ɗari kuma da haihuwa suke yi ɗayan da suke haihuwa nawa ne ne ba na shi ba ne na shi ne kaga sai ka samu mutum yana da yaya sun yi ɗari yasa suka zanke ma musulmi so ko musulmi an kayyade masa auren mace hudu kuma ba kowane ma musulmi ba zai iya auren mace hudu ba duk da an kayyade mun ba kowa ke da wannan halin kuma ba kowa yake da sha'awar yin haka ba ko ba haka ba wani yana tsoron ya tara su su tada mai hankali cikin gida dare tsaya da guda ɗaya din shi ko guda biyu wani kuma cewa yake inda ma Allah ɗari ya halatta mashi duk ya tara su iya san yadda zai zanna da su ba ya tsoro wani kuma tsoro yake saboda kaga ba kowane musulmi ba yake auren mace hudu ba amma dai Allah ya halitta maka saboda shine adadin da zaka yi rikewa kuma adadin da zaka yi biya ma bukata a cikin rayuwarka saboda kai ba ba dabba bane Allah mutum yayi ka kuma mutum wanda yake da manufa tafiya ce kake akwai inda zaka ba tsaya zaka kai ta rayuwa da mata ba kawai akwai sallah akwai azumi akwai abubuwa da yawa ka tsaya ka biye ma mata baka da lokaci sai na mata To, suna da lokacinsu, Ubangiji Allah yana da lokutan da ya baka ka gana da shi, yasa Allah ta iyakance maka waɗannan ba za su yi shagaltar da kai daga bauta Allah ba. Wan ka tara mata da yawa, ai kaga shi ke. Kamar mutumin nan da ya tara mace wajen ɗari, wajen tamanin da wani abu ko tis'in da wani abu. Malam Bello. Kuma bai ma ƙare ba Allah mai cikawa. Yana ci gaba da yana cewa shi bai ga ayar da ta hana ba. to ya za yi da su kuma su matan kama yi musu wani asiri an tambaye su ɗaya bayan ɗaya kowace ta ce wallahi suna son shi to ya ne za a wannan rayuwa ya za ka da irin waɗannan matan to kafirai sun yi musulmi abin nan dukiya kuma saboda su masu da kaidi su babu wani haramun wurinsu haramun shine abin da baka samu ba kawai amma da abinda ka samu halaliya ne su wurinsu ga yaya da yawa ga dukiya da yawa sai suke ba musulmi albari mun bi ku dukiya mun bi ku diya ina Allah subhanahu wataala ce lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa yawm alqiyamati ranan alqiyama yabdu lahum min Allah zai bayyana gare su daga Allah ma lam yakunu yahtasibuna abinda basu kasance suna tsammani ba abinda ba su taba tsammani ba zai faru gare su suna tsammanin alkiyama kamar duniya take ko to ba haka take ba Allah ya ce wa badalahum sayyi'atu ma kasabu munana abinda suka aikata ya fito ya bayyana gare su wa haqa bihim kuma ya sabka gare su ma kanu bihi yastaji'una abinda suka zamanto suna izgilin da shi وليس للأولاد والأموال قدر عند الله iya da dukiyoyi a wurin Allah subhanahu wataala ba su da wata daraja wurin Allah inna ma yanfa'u al-'abd imanuhu billah abinda ke amfanin bawa a wurin Allah imanin shi da Allah in kana da imani to shikenan dukiyarka sai ta biyo baya ai ba za ka karkatar da dukiyarka inda Allah ya hana ka ba za ka aza dukiyarka inda Allah yake so aza ta haka yayanka ba za ka bari su lalace ba sai abin da ya fi ƙarfinka kawai. Wa maluhu saliha da kuma ayyukan mutum masu kyawu su kare suke amfanin bawa. Da dukiya ba Allah ya baka ita ba, kudi Allah ya baka su. To kuma mi za ya dawowa yana burge shi a gare ka, ballantana a ce ba zai maka azaba ba saboda shi ya ɗauki kuɗin ya baka. Kama ƙala ta'ala, kamar yadda Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum da dukiyoyinku da ‘ya'yanku ba zamanto ba, billati tuqarribukum indana cewa su ne waɗanda za su kawo ku a wurinmu ba. Zulfa su ƙara kawo ku kusa da mu, kuɗi ba za su kawo ka kusa ga Allah ba. Su da kansu kawai saboda kana da su, amma a duniya ne in kana da su sai ka samu kusanci ga shugaba ko ba haka ba shugaban kasan kana da kuɗi ka iya samu kuɗinka suna iya jawo ka wurin shi to yana ta ji wannan mutumin wane ne bai san lokacin da za a kawo shi wurinka ba saboda yana bai taba ganin ka ba yana jin ka ka cika ƙasa da kuɗi na bai san ka ba Allah yana ruwan shi da wannan amma a duniya haka ne kuɗin mutum suna jawo suna jawo mutane kusa da shi duk wani wanda ya kasaita ya ci kai batse da kuɗi kowa so yake mu'amala da shi saboda ka samu ya ɗan lasa maka kai maka ɗan gida ɗin rayuwa Allah ya ce to ba kudi bane da aya bane illa man amana sai dai wanda ya imani kawai shi kare ne yake samun kusanci ga Allah mai imani wa amila salihan kuma wanda ya aikata aiki na kwarai shi kare yake samun kusanci ga Allah wa ulaika lahum jazaa'u dhifi Allah ya ce to irin waɗannan masu imanin masu aiki mai kyau suna da sakamako na linka masu ladarsu to abin da suka yi Allah zai linka masu bima amilu saboda abin da suka aikata wahum kuma su fil ghurfati sun tabbata a cikin dakunan aljanna aminu da suna cikin aminci dakuna irin na aljanna ba irin na duniya ba manyan dakuna ne ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabar lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniya dakuna ne ba irin na duniya ba dakuna ne irin na lahira ba da ƙasa aka yi su ba, ba da siminti aka yi su ba, ba da katako aka yi su ba, ɗakuna ne da aka yi da lu'lu, diamond, da shi ake gina wannan ɗakunan ba. Kasan duk wanda ya gina ɗakin diamond a duniya, sai ko wani wace gare sai kuɗin shi sun yi haka. Ko da wace gare shi, kowa ne shi, in ya gina ɗakin diamond, to shi kenan. kudin ya insha Allah sai sun kare. Da diamond ɗan ƙararren ɗan kana haka za gani wanda yake cikin hannunka. Haka. Miliyoyi ne, ba ‘yan kaɗan ba. Sau da dutse ne da Allah ya samu farin jini da albarka. Tsada gare shi. To haka ɗin guda nawa za a gina ɗaki, saboda Allah. Saboda shi yasa a duniya ma babu wanda zai iya wa. a yanzu baka ji labarin wani ya gina ɗakin diamond ba ayyo amma da yake diamond da halitta Allah ne aljanna tana can Allah ya gina ta da diamond da da foundation din da komi duka da kyaurayen duka da kwanan duka babu wani abu da ka sani irin na duniya ɗakuna ne manya-manya kuma kowane ɗaki sai ka more shi duk ka ji daɗin shi ba kamar ɗakunan duniya ba da daki ɗaya ne za ka zaki mura, saura duk su yi ta ƙura. Amma na lahira ba wanda zai yi ƙura ko ya dauɗa ko ya datti ko kuma ba za ka shiga ba. Kulla aikin kenan ka shiga nan ka zanna ka shiga nan ka zanna ka shiga nan ka zanna ba ka da aiki ba ka gajiya ba. Sinadarin da ke sa ka gaji Allah ya cire mashi. Shi kenan ba ka gajiya. Ka hau sama ka hau ka hau ka hau benaye ga sunan hawa hawa ka taka da ƙafafuwanka in kana so in kana so kuma yadda kake so kawai ba irin na duniya ba ina son in gani hawa na dubu kawai sai ka ganka wurin ka leko ka ga gidanka can ka baro kasa can hilin gida ga can haka zo ba a ɗauke wuta bare ka shiga asasar wuta ta ɗauke واخبر هنا ان سي الله يبار لاباري ان الكفار للي كافره هم وقود النار سوني مكامسان وتا وانا سوني itacen wuta ay hatabuha sune itacen wuta almulazimuna laha da'iman abada masu lazumta wuta jahannama kullun kullun suna nan ciki ba su wuta wa hadhihi alhalu allati ذكر الله تعالى وان halin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa annaha la tughni al-amwal wal auladu anil kuffari shay'an cewa dukiyoyi da 'ya'yan kafirai ba su ba su ba su ba su musu maganin komai wurin Allah abinda Allah ya faɗa din nan sunnatuhul jariya to shine sunna Allah subhanahu wataala mai gudana fil umam sabiqa a cikin al'ummomi waɗanda suka gabata. Ta san da da dukiya na amfani da ta kare Fir'auna lokacin da azaban Allah ta zo. Fir'auna mai dukiya ne, sarki ne. A cikin labarai da ake bada na Isra'iliya ta an ce kullum da raƙumi yake kare ba. Saboda wadata, raƙumi. haka ake gasa mai shi kamar yadda ake gasa ma zakara ko zabo haka ake gasa mai shi a kawo mai shi basu teburin shi ya ta ya gashi yana ci sai ya gama kasan wadata ce raƙumi jika nawa yake kasan amma duk abin da ya mallaka gaba ɗaya bai mai maganin komi ba sai da ma Allah ya tsamike shi daga cikin dukiyar tashi aka sa ruwa aka ce to in ka ce Allah ne kai ka kubutar da kanka ga Fir'auna yana ya rasa yadda zai dama bai iya ruwa ba da sarki ne ko da ya tashi cikin dadi ya tashi ya san yadda ake iyo ya sani ba kuma ko ya iya ruwan teku ne fa ba ruwa bane irin na wanda ruwan teku ko ka iya ruwa ba yadda za ka yi domin ƙure ƙarfin ka ne yawa ke gare su ko ka iya kai ta yi gajiya za ka yi nan na ka ciwo ka ciwo za su dole ka yi tsaye ka ce ka yi saranda shi kenan sai yadda aka yi da kai ruwa su yi ta yawo da kai har sai ka mutu ga su da halittu manya-manya a ciki to sai da Allah ya tsamike shi aka kawo shi cikin ruwa aka sa ba haɗa shi da ruwan aka bar shi da su kawai Allah ya kiyaye kama ya jara li fir'auna kamar yadda ya gudana ga fir'auna wa man qablahu da kuma wanda ke gabanin fir'auna min wa man ba'dahum da wanda ke bayan su min al fara'inati al utat qughat daga cikin fir'aunoni jami'i ne nabi fir'auna fara'ina fir'aunoni kasan ita kalmar fir'auna ba muguwa bace amma shi fir'aunan nan shi na annabi Musa shi ya mera ta muguwa shi ba ma sunan shi bane sunan sarauta shi ne duk wanda ya hau sarauta ta Misra a lokacin nan ce mai ake fir'auna in ya yi adalci fir'auna in ya yi zalunci fir'auna to amma shi fir'aunan zamanin annabi Musa sai ya bata sunanta yasa da kaji kalmar fir'auna ma ka san mugu kenan amma ita ba muguwa bace muna ganewa ko akwai kalmomi da yawa kamar hamana shi ma kalma ba muguwa bace karuna ba kalma muguwa bace amma shi din da shi ya bata su kalmai amma ita asalin kalmar kalma ce mai kyau suna ne daga cikin sunayen zamaninsu ba buguwa ba ce kamar kalmomi ne da abin nan wasu kalmomi da za ka ga muna amfani da su ba mugaye ba ne amma mutane sun mera su ne kamar kamar kalmomin faransanci oh kamar yanzu ayi ba kowa za ka yi ce maliga ba a wurin bahaushe liga kalmugo kalma ce oliga to da miya ake ce ko kaga kalman a wurin ba ita wurin ba faranshe ba muguwa ba ce ma a ce ma malam lega wani direktar ɗin wata ma'aikata ya taɓa ce mamu lega amma shi ya ɗauka yadda ake wadanta ne da kalmar faransanci ba To mu ma tunda mun san ba wata mugo kalma ba ce muka dai dariya amma dai sai muka ga abin kaman ba ai ma ga ma abokan shi ai mu malamai ne yazo yana ce mu ne za muna muna musabaka lokaci yazo sai na hadu da shi bakin kofa yace na malamai suke nita suna nan ga motocin su da motunan su nan ya bai gansu ba tunda yazo yace suna nan ci shikenan yana shiga ya gaiso da su sai ya ci karo da ni ya ce ashe ne ganda suna nan ciki shi ne sai na shiga wurin su muna gaisa na ce ashe ne ga kuna nan marige ba na hafi zai ce mana lega na ce eh dirktar ya ce lega ta suna nan ya ce a ba komai ai kalmar lega ba wani habari na ce ashe za na ce maku lega kuma to kaga kalma ce wadda ba ta da daɗi a wurin bahaushe ya ɗauke ta kamar ta takadarai ce aka ce ma malami da ga ai kaga ana nihin yana yana labewa cikin dare yana wani abu ke min al fara'inati al utati tugha daga cikin fir'aunoni waɗanda suke masu taurin kai al utati jam'ul ati ne al ati shine wa atau utuwan kabira taurin kai al tughati kuma jam'ul taghin arbabil amwal waɗanda suke da kuɗaɗe wal junud waɗanda suke da rundunoni suna da mayaka da sojoji lamma kadzabu bi ayatin la yayin da suka karyata ayoyin Allah wajahadu ma ja'at bihi rusul kuma suka yi musan abinda manzanni suka zo masu da shi wa anadu suka nuna taurin kai akhadahumullahu bi dhunubihim sai Allah ya kama su da zunubansu adlan minhu saboda adalcin Allah Allah ya masa adalci ne, domin mi sun taka dokokin Allah, sun cuci bayan Allah, sun zalunci bayan Allah. Fir'auna ya kashe yara fa saboda ka a kawo ga mulkin shoran yaro dubu ɗari, don dai ka a zo ga a kama mai mulki, don kan wani ya shine shi daga sarauta shi. Mutane nawa ya kashe, mutane wani ya kwace ma dukiya, mutane nawa ya hana su ‘yancinsu, ka ya cutar da bayan Allah. da haka Allah ta'ala adalci ya mashi la zulman ba zalunci bane wallahu shadidul iqab Allah subhanahu wataala mai tsananin azaba ne alaman ata bi asbabil iqab ga wanda yazo da abubuwan da suke jawo azaban Allah sai in ka je ma Allah in ka je ma Allah ta inda Allah yake so to zaka samu Allah mai tausayi mai jin kai in kuma ka taka dokan Allah to zaka ga abin da bai da dadi a rayuwarka wa huwa al-kufr shine kafirci shike kawo azaban Allah wa dhunub da kuma zunubai ala ikhtilafi anwa'iha abu sabambancin nau'ukan su wa ta'addudi maratibiha da kuma yawan martabobin saban Allah yasa Allah ta'ala bi ya gama da su gaba daya Allah ya kare mu daga kafirci Allah ta'ala ya ce qul lil ladina kafaru ka faɗa ga waɗanda suka kafirta satughlabuna cewa lalle za a rinjaye ku wa tuhsharuna kuma za a tara ku ila jahannama ya zuwa wuta jahannama wa bisal mihad kuma qala ta'ala qul ya muhammad sallallahu alaihi wasallam na Allah ta'ala yace ka ce ya kai annabi muhammad lil ladina kafaru da wadanda safarta satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bisal mihad wa bi hada isharatun lil mu'minina bala yace a cikin wannan akwai nuni ga masu imani bin nasr da cin nasara masu imanin wancan zamanin da kuma yanzu da waɗanda za su zo bayanmu duka Allah yana musu bishara da cin nasara wal galaba da kuma rinjaye rayuwa mu rinjaye kafirai wa tahzirul lil kufar sannan kuma akwai ba da tsoro ga kafirai wa qad waqa kama akbara ta'ala haka din ya faru kamar yadda Allah ya faɗa wa nasarallahu al mu'minina sai Allah ta'ala ya taimaki masu imani ala a'da'ihim a bisa makiyansu min kuffaril mushrikina daga cikin kafiran mushrikai wal yahudi wan nasara da yahuda da nasarawa duka Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mushrikai ya fara ya gaba da su aka zo ga yahudi su ma kashi uku da aka gama da su sannan aka tunkari kafirai kafirai tantagaryen kafirai yahudawa nasarawa nasara su ma aka tunkare su aka gama da su wa sayaf'alu hadha bi ibadihi kuma da sanna Allah zai aikata haka ga bayinsa wa jundihi almu'minina da kuma rundunan shi masu imani ila yawmil qiyamah ta zuwa tashin alqiyama wa bi hadha ibratun a cikin wannan akwai abun lura wa ayatun kuma akwai alama mai karfi min ayatul qur'an daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma almushahada wanda ake ganin su bil hissi wal iyan wanda ake ganin su da gani na ido ma'ana an ga haka din an sha gani haka ta faru ba dai ba bi ba wa akhbara ta'ala Allah bada labari annal kuffara kafirai an ma annahum maghlubuna fid dari tare da cewa an linjaye su a nan duniya annahum mahshuruna lalle su za a tara su wa majmu'una yawm al-qiyamah kuma za a tattara su gaba ɗaya ranar al-qiyamah lidaril bawar saboda shiga gidan hallaka gida ne mutum ya hallaka hallakar da ba ta karewa hallakar jahannama ba irin hallakar duniya ba ce ba Allah ya kiyaye mu wa hadha huwa alladhi mahadu wannan shine abinda suka shimfida shi li anfusihim ga kawunan su bara su suka ja maka su haka wa bisal mihadu mihadu to tirda shimfidar da za ta ita ce shimfidar mutum a cikin jahannama wa bisal jazaa'u jazaa'uhu kuma tirda sakamako a ce sakamakon mutum wutar jahannama ce قد كان لكم آية أي إبرة عظيمة أبو اللرامي كلمة يا كسن شغريكو يا كوما سي إيماني في فئتين التقطا أتكم بانغروري بيا بيد سكادو وهذا يوم بدر وانا لانا ياكم بدر فئة تقاتل في سبيل الله جماعة سكي ياكي دان الله وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه سوني من ذا الله صلى الله عليه وسلم لصحبش وأخرى كافرة da kuma wata kungiya ko wani bangare waɗanda suke kafirai ne kuffaru quraish sune kafiran quraishawa alladhina kharaju min diyarihim bataran wa fakhran wa ri'a an-nas wanda sun fito ne daga cikin gidajensu saboda kuri da takama kuma dan su nuna wa mutane cewa suna da kayan yaki Abuja ne yace ba za mu koma ba sai mun zanna kwana goma mu ci mu sha mu sha giya a cin nama ma'an mata su yi mu rawa a kwanta da su sai duniya ta ji labarin mu mu gwadi isan mu da kasaitan mu kuma mu tattara kayan mu koma makka haka za mu kaji sun yi to ne ni sai za Allah ce wala takunu alladhina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas wa yasudduna an sabilillahi wallahu bima ya'maluna muhita to haka suka fito da takama da kuri da alfahari da fariya da jijji da kai kullum sai sai yanka raƙumi tara ko goma manzo Allah ya kira wani cikin su cikin leƙen asirin da manzo Allah yake ya gamu da wani manzo Allah ya tambaye shi yace kafira wannan sun kai su nawa yace kayawa ke gare su sai manzo Allah ya ce mashi kamar kullum suna cin raƙumi nawa suna cin tsakanin tara zuwa goma manzo Allah ya ce mutanen suna tsakanin ɗari tara zuwa dubu ɗaya ke nan. Zala cikakken waye ne. Kawai lissafi ya yi. Mutum dubu suna iya cira kumi nawa, goma ko tara. Ito kuma haka aka yi. Ba su wuce dubu ba amma sun wuce ɗari tara. Haka suka fito suna kuri, suka zanna ana ta musu wake-wake ana raye-raye. aka ce ga musulmi ne sun tau suka ce suna jiran su ce a canye ma sai mu canye su mun fi yawa wai su duna an sabilillahi kuma suna kare mutane daga ban hanyar Allah wajaba Allah baina ta'ifatayn fi badar sai Allah subhanahu wataala ya hada tsakanin kugiyoyin guda biyu a cikin badar wa kana al-mushrikuna adhaf al-mu'minina mushrikai suka zamanto linkin balinkin masu imani ne bal ya qala ta'ala yarawnahum mithlahum ra'ayil ayn suna ganin su linki biyu ganin idanu ay yaral mu'minuna al-kafirina mu'minai suna ganin kafirai yaziduna alaiha suna karuwa akan su ziyadatan kafira qari mai yawa tablughu al-mudha'afa qarin ta kai linkin balinki wa tazidu alaiha kai tana karawa ma wa akada hadha bi qawli Allah ya karfafa wannan da maganar sa yace ra'yal ayn ganin ido kuma haka nan ne yawa ce gare su fa nasarallahu al-mu'minina sai Allah ya ba mu'minai cin nasara wa ayyadahum bi nasri kuma Allah ya taimake su da taimakon shi ya zamuhum sai suka kakkarya su wa qatalu sanadidahum suka kashe manya manyan shugabannin nasu wa asaru kathiran minhum kuma suka kama da yawa daga cikin su mutum 70 kuma zaka illa ba komai yasa haka ta faru ba illa li anna Allah nasiru man nasara sai saboda Allah yana taimako wanda ya taimake shi in tansurullah yansurkum in kuka taimaki Allah Allah zai taimako ku wa yuthabbit aqdamakum kuma Allah zai tabbatar da kafafun to haka Allah ta'ala haka yake sunna Allah Allah yana taimako wanda ya taimake shi wa khadala ko wa khadilu Allah ta'ala mai wulakantar da man kafara bi wanda ya kafirta da shi to biya za a cikin wannan ibratul liulil absar akwai abin lura ga mutane waɗanda suke da basira suke gani suke da idanun gani ay ashabul basairin nafiza ma abuta basiroyi wadanda suke masu karfi wal uqulil kamila wadanda suke da hankula masu ƙarfi cikakki ala anna qa'ifatal mansurata ma'a al-haqq cewa lalle bangaren al'ummomin duniya waɗanda Allah zai taimaka su ne waɗanda suke da gaskiya waɗanda suke rike da addinin Allah la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirina la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum duk wanda ya saba musu ko kuma ya ki taimaka musu wanda duk ba zai cuta musu ba hatta ya'ti amrullahi wa hum ala zalika to su ne waɗanda za su samun taimako Allah wa ukhra mubtila dayan kuma makariya ce yace mai banna wa illa an ba haka ba falaula falau nazara an-nazir da mai dubi zai dubi ila mujarrad al-asbab adh-dhahira zuwa sababa waɗanda suka bayyanannu wal adad da yawa wal udad da kuma tanadi kayan yaki la jazama da ya yanke hukunci bi anna ghalabat hadhihi al-fi'ati al-qalila cewa galaban wannan jama'a waɗanda suke ‘yan kaɗan, litilkal fiyatil kasira ga waɗancan jama'an waɗanda suke da yawa min anwa'il mahalat, yana daga cikin abubuwan da wato ba su yiwa. Ba su iya faruwa irin waɗannan abubuwa, in ka kalli sababi ka ce, kai ba ya faru, ba yiwa. Kamar kai ne, kana nan baka da komi. wani ce ma yanzu baɗawar haka ba mamaki ka zama maloniya kai ma. Ta ce to, Allah, Allah ai ba abin da ya gagare shi, amma dai ta ina. Shi kuma Allah mai iyawa ne, shi ba hushe ma ya kaga cewa dare ɗaya. Dare ɗaya sai Allah ya bature. walakin in aka ce maka wani lokaci cewa akwai wanda zai zo ya ture sarkin ƙasar Iran na wancan lokacin ba ka yarda. Sarki Kisra ba ka yarda. A ce su da kansu in aka zo aka ce masu laraba wannan da suke rayuwa cikin sahara da duwatsun makka za su zo su karɓe masu mulki ba su yarda. Ba yadda za a yi su yarda. cikin su ba ko wanda ya taba aika kawo mai annabi ba sallallahu alaihi wasallam saboda manzo kisran ma ne shi da kanshi manzo ya rubuta manzo Allah ya rubuta mai wasiƙa yana kiran shi zuwa ga musulunci sai kai wani bawa daga cikin bayi na za ya aiko mana wasiƙa yana kira na bar addini na in shiga addinin shi ku je ku kawo mana shi a je a zo mana da shi aka zo aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga takardan kuma ya kece takardan manzo Allah ya ce mazzaka kitabi mazzaka Allah mulku tunda ya kece takarda ta Allah kece mulki shi Bawarin shi zo yace sarki Kisra ya kone yace ashe ma ashe da kai manzo Allah ya ce ni ni shugaban duniya sai da ni sai da ni na Allah ya ce to ba matsala manzo Allah annabi ne mai saukin kai yace bara da safi manzalar shugaba ne mai adalci da kama ya zaya danne sai a yanke shi Allah ya ce ke a je a kai shi masarki bara da sai sai ka zo mutum safiya na yi ya zo gaba annabi ya ce ya ka shirya mutum manzala ya ce ina zaɓi ai wanda ya aiko ka an shirya daga mulki ɗan shi mai juyin mulki har ɗan shi ya hau ya ce a ya ce ka je ka je in ka gaba haka nan ba ka zo mutum To saboda haka in aka ce musu a kwace musu mulki sun koma ƙarƙashin musulunci ba su yarda. To da ƙarfi gare su a lokacin nan. Na ga sarkin ma sakatan ga yadda da ya tsere. Lokacin sai na Umar. Shi wannan wanda ya mu uban nashi juyin mulki. Sakatan ga yadda ya hau doke shi. Musulmi suka bi suka kamo shi. Suna da mayaka suna da kayan yaƙi. amma musulmi suka bi su sai suka fatattake su gaba ɗaya aka shiga har cikin gidan sarauta da ya ga abin lalle haza haka nan ne kawai sai ya dare ta katanga kamar irin yadda shugaban nan na siriya yi ya shiga jirgi kawai ya arci ina kuɗin shi ina gidaje ina kayayyaki ina kayan more rayuwa zai je can ya zanna wani ɗan rukumin ɗaki rayuwa kenan Allah kyauta walakin wara hada sabab al-mushahid sai dai bayan wannan dalilin wanda ake gani bil absar da idanu sababun azam bayan shi akwai wani sababi wanda yake mafi girma minhu da gare shi la yudriku illa alul basair babu wanda yake gane shi sai mutanen da suke da idanun ganin gaskiya wal iman billahi sai mutanen da suke da imani da Allah wat tawakkuli ala Allah sai mutanen da suka dogara da Allah wat thiqati bi kifayatihi sai mutanen da suka amince da abin nan din kariyan Allah subhanahu wataala wa huwa nasruhu wa izazuhu lil mu'minina shine taimakawan Allah subhanahu wataala da kuma buwayarwan Allah ga bayan shi masu imani ala da'il kafirin akan makiyansa waɗanda suke kafirai ne wallahu ta'ala ala wanda muka fara daidai za ka ba mu lada za mu yi aiki da shi kuskuren da muka kuma Allah ka sa mu gyara Allah ka raba mu da fadawa a cikin kuskure da aikin kuskure Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ce Allah ka kawo mana karshen wahala gaba daya Allah ka kawo mana saukin wannan sanyi da muke ciki alkhairin da yake tare da shi Allah ka bamu sharrin da yake dauke da shi kuma Allah ka mana maganin shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Amin. منير طبعا abin nan ka tura ko zan tashi Allah sai Allah ya kai mu ko